أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أعتق الحديث كتاب الله وآسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الأصبر شاء أكوكو وني نشاء أكوكو وتر رمضان hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa ali wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya dace da shi wato lissafin hijiriya shekara dubu da shekara 445 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu gashi dai allah madawacin sarki ya mana baiwa cikin kaddarawarsa ya ƙara dai haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan lokaci mai albarka muna fatan allah maɗaukakin sarki ya sa a cikin mizanin ladamu allah ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu muna roƙon allah ta'ala ya sa mu daga cikin wa'inda yake yantawa a wannan wata mai albarka allah ya sa muna daga cikin wanda allah zai karɓi addu'o'insu da dukkan ibada jiya da darasin namu mun zo ƙarshen wannan sura mai albarka suratul sade yau za mu tashi za mu ƙara gaba a sura ta gaba ita suratul mi suratul zumar waɗannan surori gaba ɗaya suna makwabtaka da juniya sannan suna da kamanceceniya da juna akan abin da suke kira na tauhidi ga ubangiji tabaraka wata'ala surori ne wanda bayan tarihi da ke cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya da hankalin al'umma akan kaɗai tashi da bauta da kuma ne santar da abin da yake da alaƙa da shirka da tsafi da canfi da haka idan muka kalli ƙarshen surar ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin karantar da bayinsa ayoyi ne masu jan hankali sosai wanda aka tuna mana cewa akwai iblis wanda shine shugaban kangararu kuma hayye rantsuwa da zatin Allah cewa zai halakar da 'ya'yan annabi Adam gaba daya abin da ya ware daga cikin 'ya'yan annabi Adam sai dai bayin Allah masu ikhlasi ma'ana wanda ba sa shirka Allah ka samu daga cikin su kuma Allah shi kuma yayin rantsuwa yace to babu shakka wannan abin da ya faɗa cewa zai karkatar da 'ya'yan annabi Adam to shi kuma Allah ya yi alkawari duk waɗanda suke bi shaidan zai cika su a wutar jahannama muna fata Allah ya saba da mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi ka gaya wa mushrikai gargadi da jan hankali da kiran da kake musu akan tauhidin ubangiji tabaraka wataala baka dora musu wani nauyin cewa sai sun biya ka ba ladanka yana wajen Allah kai mai gargadi ne wato ga dukkan halittun Allah wanda ya imani ya tsira wanda kuma ya kafar cewa Allah to da sannu labari zai zo masa na gane kurashi akan rishin imani da Allah to da haka wannan sura da zamu tashi sura ce daga cikin surorin da ake cewa makiya idan ka ce sura makiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam an saukar mishi da sura tun yana garin maka bai yi hijira ba za ga surorin da ake kiran surori makiya to surori ne wanda galibi abin da ake kiran mutane a kansu tauhidi ne amma idan sura ta zama tun madaniya sai ga hukunce-hukunce ya yi yawa kalku yi kaza hukuncin shi kaza ne in an yi kaza hukuncin shi kaza ne kaza haramu ne kaza halal ne amma idan makiya ce sai ga tafi kiran mutane a kan tauhidi domin wannan lokacin ana gwagwarmaya ne da mutane da suke cikin shirka a kan su dawo zuwa ga wato kaɗai ta Allah da bauta yanzu ba magana a basu doka ba ake a su dawo da su yarda ba da Allah ne kuma wannan sura tana daga cikin surorin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta su da yadda suratul isra'i ba dan kuma saboda suna da razanarwa da tsoratarwa ga al'amarin da ya shafi alkiyama shi yasa manzon Allah yake yawan karanta su kamar yadda ummina Aisha ta rawaito hadisi Allah ya kara mata yarda wanda hadisi ne kuma isnadin shi yana da inganci kwaran gaske tace manzon Allah yana yawaita azumi wani lokacin zaga annabi yana ta azumin nafila kaman ba zai ci abinci ba ta ce kuma haka kanar sallallahu alaihi wasallam ya karo fi kulli lailatin bani isra'ila wa zumar a kowane dare manzo Allah yakan karanta suratul isra'i ya kuma karanta suratul zumar ita ce wannan sura daga cikin surorin da manzo Allah yake karantawa abinda muke fata Allah madaukakin sarki ya sa mu fahimci hukunta hukuntan da ke cikin wannan sura na umarni da hadi kuma Allah ya sa mu dabbaka su abinda muka kuskure kuma Allah ya yi mana saboda ka Allah rahma bismillah بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الله مدaukakin sarki bada bismillahir rahmanir rahim yace tanzilul kitabi min Allah Allah yana bada labarin shi wannan alqur'anin da mushrike suke kokonto da musu akan shi to tanzilul kitabi min Allah al-azizul hakim sabkakken littafi ne daga Allah wanda yake mabuwayi kun mai hikima kenan alqur'ani littafi ne da Allah madaukakin sarki ya sabkar da shi daga sama sai Allah ta'ala yace inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din bayan Allah ya sanar da al'ummar duniya shi alqur'ani sabkakke ne daga Allah ba daga wani ba sai Allah ya jiyo kuma yake magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya rasulullah inna anzalna ilaykal kitaba lalle mu ne muka saukar maka da littafi shine dai alqur'ani kuma mun saukar maka shi da alqur'ani na bil haqqi da gaskiya wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da gaskiya muka saukar da shi kuma alqur'ani da gaskiya ya sauka daga inna anzalna ilaykal kitaba lalle mu inji Allah muka saukar da alqur'ani a gare ka wanda littafin da kake karantawa kuma bil haq da gaskiya Allah yace fa'budillaha ka bauta ma Allah kenan manhajar alqur'ani ta farko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa dan a samu sanin yadda za a bauta ma Allah shi yasa Allah yace mun saukar maka da wannan littafi da gaskiya amma fa'budillaha kuma ka bauta ma Allah ya za ka yi bautar Allah ce mukulisan lahuddin kana mai tsarkake addinin naka ga Allah shi kaɗai ba tare da kana ma Allah shirka a wajen bauta ba sai Allah ya ce ala lillahi dinul khalis wallazina ittakhadhu min dunihi awliya ama na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ila Allah zulfa الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ganin cewa lokacin da Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ta cike da shirka iri daban-daban Allah madaukakin sarki ya aiko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma sauka mishi da littafi ya kuma ce ya bautawa Allah da littafin kuma ya tsarkake Allah ta bangaren bautar sai Allah ya ce wa duniya gaba ɗaya ala ku saurara ku saurara lillahi dinul khalis ga Allah ne kadai ake addini tsarkakeke duk wata ibada da ake in dai ba Allah ake ba za ga to akwai shirka a cikin ta ala lillahi dinul khalis ga Allah ne addini wanda yake tsarkakeke mana la yaqbulu min al illa ma akhlasa fihi al-amil Allah bai karbar kowane aiki daga cikin ayyukan da mutum zai yi na ibada to sai mutum ya tsarkake aikin nashi daga shirka ga Allah ya kuma tsarkake aikin nashi daga riya a lokacin ne Allah yake karbar aikin shi yasa Allah yace ala ku saurara lillahi dinul khalis ga Allah yake addini wanda yake tsarkakeke mana shine abin da Allah yake karba addinin da aka tsarkake shi ba shirka babu riya a cikin shi Allah ka samu daga cikin masu ikhlasi da haka wani addini ne tsarkakeke shine addinin da ake shige shi da kalma daya kalmar ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Allah ya ce bayan ya nuna cewa dukkan addinin da yake karba sai an tsarkake sai yace wallazi nattakazu min dunihi wayanda suke rukon wani wanda ba Allah ba auliya asrika soyayya da wannan abin irin soyayya da ya kamata su wa Allah ba su da dalili akan wannan abin da suke na bauta wanda bauta ce ta shirka ga Allah amma idan an tambaye su za a ga sun ce mana abuduhum ba komai yasa suke bautar waɗannan gumakan da suka sassaka da hannunsu ba wani hoton babban mutum ne wani hoton wani mai kuɗi ne mai taimako wani hoton wani malami ne wani hoton mala'ika ne aka yi wani hoton aljini ne duk waɗannan abubuwan suna musu bauta amma idan an tambaye su me yasa suke yi sun ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ba komai yasa muke bautawa wa'annan gumakan ba dan mun san su ba Allah bane amma ai makusantan Allah ne idan alkiyama ta yi to sai su kusantar da mu zuwa ga Allah Allah ya ce inna Allah ya hukuma bainahum ubangiji ta'ala shine zai hukunci tsakanin masu bautar wani Allah masu bautar gumaka da kuma gumaka su wayanda suke bautawa mala'iku da aljanu suna cewa kuma ka bauta su kuma suna cewa mu bamu yarda da bautar da kuka mana ba ba mu muka ce ku bauta mana ba ku bauta mana ba shine Allah zai zartar da hukunci tsakanin su fima hum fihi yaktalun cikin abin da suka samu sabani na gaskiya sai Allah ya ce inna Allah inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar duk mutumin da yake bautar wani Allah kuma har yake bada hujja akan cewa ya bauta wannan ne dan yana makusancin Allah kaga anan gurin yayi abu guda biyu wanda Allah baya so abu na farko shine bautar wani Allah kafirci ne kuma ya kawo hujja da cewa ya bautawa wannan ne dan shi wannan makusancin Allah ne kaga kuma ya kirkiri ƙarya ya dangana ta alwana to shine Allah ya ce inna Allah la yahdi Allah baya shiryar da manuwa kazibin duk wanda ya zamanto makaryaci kuma kafaru mai yawan kafirci ga ubangiji Allah ya tsare mu sai Allah ya ce law arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha subhanahu wallahu alwahidul qahhar kalma mafi muni wanda aka yi ta a ban kasa wanda Allah yake kyamata babu kamar danganta aihuwa zuwa ga Allah to mushrikai sun yi wannan kalma a yadda suke cewa mala'iku ɗiyan Allah ne kuma mata ne sannan yahudawa sun yi irin wannan kalmar ha kiristoci sun yi irin wannan kalmar a yadda su yahuda suka danganta aihuwa ga Allah suka ce uzairu dan Allah ne wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatin nasara al masih ibn Allah wa qalatil yahud yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne ai kun san uzairu ko shine wanda ya hau jakin shi yana tafiya sai je ta gari a rushe ina ga aimin wani kisa a cikin darasin mu na baya sai yake cewa annahu yallahu annahu yahdi Allahu ba'da mautiha ya Allah zai raya wannan gari haka bayan kowa ya mutu yaushe Allah zai tara su anan gudu shi ma aka ce ya mutu ya mutu shekara 100 ko aka tara shi saboda haka lokacin da ya dawo kin nan sai yahuda suka ce ka wannan dan Allah ne haka annabi Isa alaihi salam lokacin da aka ahe shi da aka zo ake tambayar mahaifiyar shi ina kika samu wannan dan ya ki yalwal haruna babanki ba mugun mutum ne uwarki ba karuwa ba ke da take ciki kika samu da a lokacin da ta nuna tace ku tambaye shi yayi magana yace inni abdullahi ataniyal kitaba ni bawan Allah ne Allah ya aiko da tace ka wannan dan Allah ne to duk wannan kirkire ne wanda Allah madaukakin sarki baya kaunarsa Allah ta'ala ya ce wa qalatul yahudu uzair ibn Allah wa qalatul nasara masih ibn Allah yahuda sun ce uzair dan Allah kristoci sun dangana da ga Allah shine Isa su kuma mushrikai waɗanda suke masu bautar gumaka da bautar rana da bautar wata da bautar wuta sun ce mala'iku diyan Allah ne to waɗannan kalmomin gaba ɗaya su sun yi muni dan yana daga cikin kalmar da Allah madaukakin sarki yake adawa da ita yake kamata to shine Allah ya ce law aradallahu an yattakiza waladan da Allah yana nufin ya ce ya ɗauki wani a matsayin ɗanshi to Allah ya ce lastafa bi ma ya kalgu ma ya sha da sai mu zaɓa daga cikin abin da muka halitta sai mu zaɓi wanda muke so mu ce ɗanmu ne wannan to amma tsarki ya tabbata ga Allah akan Allah subhanahu wataala a cikin da shi yasa kalmar subhanahu ta zo a nan gurin tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya kore wannan kalmar ta cewa shi yana da dukkan su ƙarya suke yi huwallah idan kana so ka gane wane ne Allah shine alwahid wanda yake makadaici ta fuskar ibada ba bautar Allah kuma ana bauta wani abu daban bautar Allah shi kare ake idan ka da Allah da wani a wajen bauta to kai aikin banza ya zo a cikin hadisul qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari Allah yake cewa shi ya wadatu da duk wani mutumin da zai yi aikin ibada yayi dan Allah kuma yayi dan wani to Allah ta'ala ya faranta da shi ranar tashin alkiyama idan kai wani abu saboda Allah kuma saboda wani sai Allah madaukakin sarki ya ce to ka je gurin wanda kake yin abin dan shi ka gani alfajr indahul jaza zaka samu sakamako a gurin shi ko babu ni dai bazan baka ba shi yasa duk abin da zaka yi yana da alaka da ubangiji kai saboda Allah shi kadai domin shine alwahid abin kadaitawa ta fuskar ibada kuma shine alqahar wanda yake mai rinjaye ba a rinjaye sai Allah ya ce خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز yanzu الغفار Allah madaukakin sarki yana sanar da mu girman su da buwayarsa ta bangaren halittun da yayi wanda idan ka kalle su za ka ƙara girmama Allah shine halittar samai da kasai babu shakka da kaga halittar sama ka san wanda ya tagwani ne tunda ka zo duniya kana kallon sama amma har yau bata tsufa ba ba ta bukatar fanti a wani bangare ba wani gurin da yake bukatar a zo a dan yi mishi kwale ko a dan yi musu din shi saboda ya lalace saboda wanda ya tsara cikin shine ubangiji tabaraka wataala shine gwanin halitta ha kuma duk yanda a ƙasa take da yawa a duniya har yanzu ba inda ta rubuce take bukatar a dan agaza mata ta tsaya kuma duk yanda kake da yawo a duniya zaka yi yawo ne akan ƙasar Allah har yau ba zaka ce na je yawo ba har na wuce inda Allah yake da ƙasa Allah ya halitta waɗannan halitta guda biyu ne dan ya nuna mana shi mai girma ne shine shi khalaqas samawati wal arda Allah ya halicci sammai sannan ya halicci ƙasai kuma waɗannan halittun gaba ɗaya ya yi su ne bilhaq da Allah kwana yaran nan magana ya yi su ne da gaskiya dan gaskiya kuma ya daga cikin girman Allah da nuna alamar akwai Allah yukawurul layla ala nahar yanda yake shigar da dare cikin wuni ya kuma shigar da wuni a cikin dare wannan kadai Allah yake da wannan ikon za ga wani lokacin rana takan faduwa a karfe shida, amma wani lokacin sai ga sai ta kai shida da rabi kuma ba yanda za a yi ka ce tun da shi da kike fada rana yau haka zaki fada a tun da mai canzawa ya canza sai ta kai wancan lokacin haka lokacin da take fitowa ta iya fitowa lokacin a karfe shida wani lokacin kuma sai karfe bakwai ko kuma shida da rabi to duk duniya ba wanda ya sai ya zo ya tsaye ce a rana tun da kina fitowa karfe shida yau ba shida ce a Allah madaukakin sarki shi yake sassaɓa su yake shigar da ɗaya a cikin ɗaya wani lokacin dare ya fi yawa wani lokacin wuni ya fi yawa kai da kaga dare da rana kai ka san akwai Allah duk waɗannan Allah maɗaukakin sarki dalilai ne yake kawa don gala samun waɗansu a cikin bayansa idan an ce akwai Allah sai babu shi kuma har yanzu akwai wanda ba su yarda akwai Allah ba ga yan falsafa nan yan filozofi suna ganin komai da ka gani yanayi ne babu wani mai halitta eh komai da gani kuma amma a gurin su wai shi dan adam asalin shi biri ne wai biri ne ya murmure ya zama mutum kaga akwai dabbanci a ciki idan an yi magana ruwan sama sai ce a ruwan sama dumama yanayi ce in ruwa yayi zafi na kasa teku ta duniya in ta yi zafi shine kawai sai ta yi sama kuma sai ta dawo wai shine ruwan sama a gona ai suna bukatar a kai su gidan mahaukata ko idan ana so a gwada maka wai ka yarda ka gane sai a ce a kawo risho sai a zuba ruwa a cikin kasar a tukunya sai a dora sai a rihe idan ruwan ya tafasa kafin a rihe ruwan lokacin da aka dora shi a gwada maka a jikin muryin kaga babu komi ko sai ka ce eh to sai a rufe yanzu ya tafasa sai a ɗauki muryin sai a daga sama sai ya gami sai ga ruwa yana ɗasa sai a ce to kaga kenan na kasan nan ne yayi zafi shine yayi sama kuma shine yake to haka wai ruwan sama ake yin shi kaga wannan sun karanta alqur'ani tunda Allah ya ce shi yake saukar ruwa daga sama to ganin akwai wanda ba su da cikakken hankali a duniya ba su yarda akwai Allah ba shine Allah yake nuna musu manya manyan halittu daga cikin halittun da yayi shine halittar sama da kuma halittar ƙasa sannan kuma yake nuna musu shi yake ɗauko wuni ya shigar da shi a cikin dare ya kuma ɗauko daren ya shigar da shi a cikin wuni kuma ba wanda ya sai canza in ba shi ba shi ya sa ma ya ƙalubalanci duniya yake ta ku ba mu labari in ja'ala Allahu قل alaikum أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم ubangiji بضياء ta'ala ya ce ku ba mu labari ya ku masu musun cewa akwai Allah in ja Allahu alaikum al-laila sarmadan da Allah zai kyale ku dare ya zama har abadan idan dare ya zo kawai Allah ya gada masa ya kyale daren har abadan man ilahun ghayrullahi yatikum bidiya Allah yake cewa duk duniya duk duniya ba kuke da shi wanda zai zo ya kawo muku hasken rana akwai shi akwai wata ƙasa da take da ci gaban da in Allah ya ce dare ya dawwama ta iya dakatar da daren ta kawo ne akwai ta har yanzu ne ba a yi ta wannan ƙasa ba babu shi duk duniya babu wani Allah wanda zai yi wannan sannan ya ƙara kiran mu ya ce ku ba mu labari ya ku bayina in ja'alallahu قل alaikum أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه Allah ya ƙara cewa ku ba mu labari in ja'alallahu alaikum an-nahara da Allah zai kyale wuni yanzu kaman wunin nan da muke ciki Allah sai ya kyale mu kawai ya kizawar dare sarmadan ila yawmil qiyama kuma ya tafi har tashin alkiyama Allah yake tambayar duk duniya man ilahun gairullah wa kuke da shi wanda ba Allah ba ya atikum bilailin wanda zai zo muku da dare ya gusar da wunin akwai shi wa zai zo muku da daren da taskununa fihi a cikin shi ne kuke samun hutawa ka san duk yanda kai sarkin aiki in dare zo dole sai ka huta Allah dan tausayin bayan shi ne yayi dare dan aje a nemi a- wato dan a huta yayi wuni dan aje a nemi abinci aje a yi harkokin duniya to waɗannan abubuwan guda biyu ya kalubalanci duniya akan su cewa da zai bar ɗayan dindindin halata shi kiyama waye sai ya kawar da shi ya kawo can wallahi babu har yanzu dan adam bai samu ci gaba wanda in Allah ya kyale shi a cikin wunin nan shi zai je tattaro daren ya kawo har yanzu dan adam bai kai wannan ba kuma ba zai kai ba har abada yanzu ya karsa ba ina aka yi da daren kasa aka yi da shi ko sama an tunkuɗa shi ya yi arewa da ko yamma ko kudu baka sani ba amma lokacin yana yi sai ga kawai duhu ya shigo daren ya zo haka idan daren ya zo sai ka rasa ina aka kai hasken wunin domin wannan hasken da kake gan shi ba wai rana ce ke da hasken ba wunin shi kanshi Allah ya halicce shi ne da haske kamar yadda dare idan ya zo ba tatsuniya da wata su suke da duhun ba shi Allah ya halicci daren da wannan duhun saboda ya zama to sutura ne inda kake so da rana in kaje za a ganka baka so a ganka in dare suka lallaba ka ne kaje ka wuce ba wanda zai ganka ba za a gane ko waye ba saboda ya zama to sutura ne a gare ku ya ku bayan Allah duk waɗannan halittu ne wanda Allah yake gaya mana shi ne ya yi kuma shi ne yake yi dan idan ka kalli mai yin wannan kai ka san ya cancanta a kaɗaita shi da bauta ya cancanta idan ya ce a bari a bari ya cancanta in an ce ga yadda za a yi kuma a yi saboda girman shi ba na wasa bane ba tsarki ya tabbata ga Allah shi yasa yace shine yakawurul layla alal nahar yakan shigar da dare a cikin wuni wa yakawurun nahara alal layl yakan shigar da kuma wurin a cikin dare banda wannan kuma sai ce wasakara shamsa sai ya hore muku rana ƙwariyar rana ga ta nan ranar da tana bada amfani masu yawa a rayuwar dan adam idan ta yi kuna ta kona ƙasa to ta zubar da wani sinadari ne na taki wanda manoma za su amfana da shi ranar nan kai ka san wallahi tana da fa'ida ko ka diba ɗan haske da kake amfani da shi a gida na amful ƙila bai wuce amful guda goma ba a cikin gida wani a ɗaki wani a waje wani a ƙurya ɗan haske dai gashi nan da za ka yi amfani da shi in wata ya mutu nawa kake biya amma kaga tun da aka yi ka kace ga hasken rana har yau baga an aiko baka tuna gidan kowa an ce tun ne an ce rana da kuka yi amfani da ko akwai wanda aka ce sai ya biya babu wanda yake biyan hasken rana ta aska ɗakin ka ta aska kurya ta aska baranda ta aska fadin gida ta aska kan titi ta aska ko ina gashi nan muna amfani da hasken kuma ko dala ba ma biya ba ka biya ba ka biya kaga idan Allah maka ittinke yace amfanin da kai da hasken rana shi kadai sai ka biya da me zaka biya shi ba za a yi ka biya- ka iya- ka iya biyan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya ma ɓangaren hasken rana kaɗai to Allah maɗaukakin sarki ya ce wa sakharar shamsa shi ya hore muku rana horewa ce ta Allah ga ta kyauta ruwan Allah ba wanda ake kafa baktu saboda an haska mishi gonarsa ko an haska rumfar shagon shi ko an haska gidan shi ko ɗakin shi da hasken rana ba wanda yake biya kuma Allah ne ya hore mana gata nan dindindin har yau ba ta yajin aiki ko tana yi rana tana yajin aiki ta ce yau ita ma hutawa za ta yi a tun da Allah ya hore ta zanta yi mana aiki mu amfana kullum tana zuwa tana zawa amma akwai ranar da za ta je ta fada Allah madaukakin sarki ya ce ki koma ki fito ta inda kika fada ranar kuma babu labari mai daɗi Allah ya sa mu cika da imani shi yasa wannan ni'ima ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala amfani da hasken rana kawai da Allah ya hore mana wallahi babban ni'ima ce Allah madaukakin sarki kuma ya sanya alkhairai da fa'idodi waɗanda suke masu yawa game da rana sannan sai ce wal qamara kuma ya hore mana wata kaga rana tana da haske ko shi ma wata yana da haske amma hasken nasu ba iri ɗaya bane kuma sunansa ma ba ɗaya ba shi yasa Allah ta'ala ya ce min wala zai ala shamsa هو diya الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا مهم.
وقدره منازل لتعلموا عدد السنين Allah ya والحساب ce huwa allazi khalaqa shamsa wa ja'ala shamsa diya'an Allah shine ya sanya wa rana haske mai zafi haske rana ai yana da zafi ko balle ma in ta kwalle sai ka ji ina ai ba da sai ka rasa inda zaka sa kanka wal qamara nuran kuma Allah sai ya sanya wa shi wata kuma hasken su shine su nuran kalmar diya da nuran duka haske ne amma suna da bambanci Allah gwani amma a jikin dan adam sai ya sanya mishi wannan abubuwan wanda suke da bambanci guda biyu a cikin idanu ko ba ku gane ba yanzu idan mutum ya samu wani abu na farin ciki na murna yana sa shi kuka ko bai sa shi kuka murna an ta kai murna sai ka yi kuka ko sai ka yi kwalla to wannan kukan da kake yi na murna hawayen da yake saukowa sai ka ji shi ba ɗaya yake da hawayen da ya sauka saboda kukan bakin ciki ba idan farin ciki ya rufe ka har kwalla ta zuba maka sai ka ji sanyi karai kuma daga idan nan naka ya fito amma idan ranka ya ɓaci hankalinka ya tashi abin har ya kai da kuka to wannan hawa in sabo kuma sai ka ji zahi kau kuma duka a ido ne Allah dan yi gwada maka shi gwani ne shi yasa ya sanya hasken rana ya zama biya'a mai kuna mai zafi saboda nan ana buƙatar zafi a wannan bangaren shi kuma hasken wata ba duk yanda wata ya kai da haske sai ka ji sanyi karai ba za ka ji zafi ba shi ma kuma yana ba da waɗansu fa'idodi a cikin teku yana fara kuma yana daga cikin ma babbar fa'idar rana da kuma shi daren Allah ya ce wa lita alamu a rada sirri na wani hisab don ku yi amfani da su ku rika gane lissahi da an yi dare gari ya waye rana ta saki ce kwana daya daga nan za ki iya gane kina da juna biyu eh to yanzu wata ya kewaye ki sauran sau uku da wannan za ki gane an kai wata hudu an kai wata biyar an kai wata shida har sai kin fara tanadi ko har sai a fara tanadi saboda an kusa aihuwa diya wata abin da take tunani kafin ta aihu bari ta canza kayan dakin ta gaba daya saboda an zo a ga ita ba wasa bace ba lalla ba ta sani ba kuma wajen aihuwar ko ta sa kai ko ta dawo biya sun gyara ɗakin su ram saboda aiwa ta kusa amma da aka ji aiwar ba a dawo ba ba a dawo ɗakin ba ba a dawo ba daga can an wuce kaga an yi aikin baban gadi ko an yi aikin banza shi yasa duk wani gyara da zaka yi inda ba na lahira bane akwai matsala wata zaka ta gyara kayan ɗakin ta gyara hal kayan jinjiri na shekara na yaro za a saya saboda an kisa amma baki sani ba a wajen haihuwar nan da yawa ba a cika tasowa ba da yawa wucewa ake yi to duka dai mu dawo hasken rana da hasken wata da Allah ya hore mana su akwai amfani mai yawa daga cikin su Allah ce li ta'lamu adada sinina wal hisab dan ku iya gane yadda za ku yi lissahi da yadda za ku gane wata eh, kwana sati wata shekara ana gane an sa auren wance nawa aka sa kaza da wata da wannan daren da wuni za ku yi lissahi ku gane inda a ce babu su ai ba za ku gane ranar sabga ba balle ma a taru ba za a gane yadda za a yi sabgar ba amma ana amfani da dare da wuni ne sai a gane kwanakai sai a gane sati sai a gane wata sai a gane shekara kaga wannan ma amfani ne ko wannan ma amfani ne ba za mu iya lissafa ni'imar da Allah madaukakin sarki ya sa mana ba a cikin hore mana da yi hasken rana da kuma hasken wata da kuma kasancewar su sai Allah ya ce da rana da wata nan duka kullun yajri li ajalin musamma kowanne yana bibiyar dan uwan shi zuwa wani lokacin da Allah ya kaide ashe shi kanshi daren aiki ne aka ba shi kafin ranar tashin alkiyama shi kanshi wunin dare an ba shi aiki ne kafin tashin alkiyama hasken rana da hasken wata bugu da Allah madaukakin sarki a wata sura bai ce akwai ranar da ita kanta rana za a dada shi ita rana ta huto ba haske akwai ranar da wata zai huto shi ma an dada shi hasken saboda amfaninsa ya kare dama an yi ne don dan adam ya amfana da shi dukkan su kuma kowanne yana aiki ila adalin musamman zuwa wani lokacin da Allah ya yanke masa na aikin nashi shine kowanne yana da haddi yana da kwanakai da satuttuka da watanni da shekaru in sun zo shikenan ya gama aikin shi wa yake da wannan aikin gaba daya Allah ce ala ku saurara huwal aziz shine mabuwayi Allah buwaye Allah shi kadai yake da wannan aikin ba mai taya shi ba mai kama shi gudunmuwa ba mai biyan shi kuma ba wanda zai biya shi kuma din ni'ima ce yawa bayansa ya zama to kuma shine al-ghaffar mai yawan gafara liman taba ga duk wanda ya tuba daga aikin sabo Allah ta'ala yana shirye ya karbe shi kuma ya yi mai zunubin da yi Allah ya gafarta wa zunuban mu sai Allah ya ce خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج Mhm.
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث Wa yake wannan?
ذلكم الله ربكم له الملك Mm.
لا إله إلا هو فأنا تصرفون yana daga cikin alamar ka gane girman Allah Allah ce halaka ku min nafsin wahida dukkan ku mutanen duniya mun halicce ku ne daga rai kwara daya daga annabi adam je mun yi tarihin Allah ya halicci annabi adam ne shi kadai a lokacin da ya sanarwa ga mala'iku cewa zai halicci wata halitta a ban kasa daga cikin annabi adam aka tsaga aka ciro kashin hakarkari a nan aka sarrafa aka halicci matarsa hawa wa basa bihima rijalan kasiran wa nisa tsakanin annabi adam ne da hawa Allah ya sanya halittar aihuwar maza da yawa da mata da yawa da haka Allah ta kalakaku min nafsin wahida mun halicce ku ne asalin ku daga rai kwara daya duk dan adam daga gari asalin mu guda amma sai ga shikimar Allah Allah sai ya bambanta yare ya bambanta kamar ma ya bambanta ga mutum dan uwanka kai kana magana shi yana magana kowa baya jin magana kowa saboda bambancin yaren da kuke da shi wani halitta kuma iri daya amma in kun gama sai dai ku yi magana bai bayi saboda Allah ya canza bayanin naka da nashi ba iri daya bane yanzu dan cana ya zauna maka magana an baka san shi wanci ba da Allah kana ganewa ba sai gani kaman wani wasa ne ma yake yi ba kai ma in kai naka Hausa haka baya jin ka baya jin ko bai ganewa to haka Allah ya yi halitta mu asalinmu daga Adam da Hawa amma sai ya bambanta yarenmu da kamanni waɗansu aka yi su gajeruwa waɗansu aka yi su dogaye wani kuma an haɗa mishi ga tsawo ga kamri wani ga shi ɗan gajere kuma ɗan karimi Allah gani kenan ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ubangiji ta lace yana daga cikin ayoyin ku gane akwai Allah da ya halarci mi sammai da kasai sannan wakti lafa a sinatikun sai ya saba yaranku ga mutum yana magana amma in baka sami fassara maka ba za ka fahimce shi ba ya sanya mi akwai bambanci tsakanin alsinat- harshen da kake magana da shi da wanda yake magana Eh, shi bai san naka ba kai baka san nashi ba amma kuma gaba daya halitta ku ɗaya ne yadda a idansa biyu kai ma naka biyu ba wata jama'a da aka yi ta ita- idanu hudu gare da ko akwai ko akwai masu hanci biyu masu kunnuwa huduwa duk halitta iri ɗaya ce sai dai kawai ka kalli akwai bambancin yare da kuma bambancin launi kula a bakin ma akwai bakin kirin ko baki wulin akwai bahaushe ya ce wankan tarwada ko wani malami Allah ya cikin shi kazara ya ce babu wani wankan tarwada kawai baki baki ne ya ce da kana ce kai wankan tarwada ne kawai tsoron ka ake kudi gare ka bakin mutum bakin mutum ne ya ce haka kuma fari fari ne to a cikin fararen ma kala kala ne wani an yi shi ja- jaja wurin in ya gan shi wani kuma da ka gan shi ja ne amma kuma ja mai kamar fari duka Allah madaukakin sarki shi ya yi mu wannan saboda iyawarsa kowanne launin shi daban harshen shi daban kuma aƙidar shi daban fahimtar shi daban wani mai saurin fahimta wani dakiki ne wani za a gashi mutum ne mai kirki wani kuma mugun mutum ne wani mutum ne mai rawa wani kuma mutum ne mai kyauta wani mutum ne mai sanyi rai wani kuma mai zafin zuciya duka haka Allah ya yi mu kowa da halin shi daban-daban Allah madaukakin sarki ya taimaka mana to duka wannan suna daga cikin alama ce Allah yake nuna iyawar shi da cewa shi kadai ya tantanta abota masa yace khalaqakum min nafsin wahida mun halicce ku asali daga annabi adam amma zaka kalli cewa dukkan mu ba iri ɗaya muke ba sun maja'ala mina zawjaha daga cikin annabi adam muka halitta masa matarsa hawa wa anzala wa anzala lakum min al'an Allah yace kuma sai muka saukar muku daga cikin nau'in dabobi wanda zaku amfana da su samaniyata azwaj nau'i guda takwas Allah ya halitta dan adam waɗansu dabobi na jin daɗin rayuwa nau'i guda takwas wanda in babu su da dan adam rayuwa ba ta yi daɗi ba dala yanzu a ce an riga an tsaye da kar kowa ya ci nama zuwa shekara guda ya kuce gani za a ji daɗi ai an shiga matsala ko an shiga matsala to Allah sai halitta mana waɗansu dabbobi nau'i guda takwas kowanne an halicce su ne don mu yi amfani da su ta fuskar rayuwa kaga raƙumi kala biyu da namiji da mace sa da saniya kenan rago da turkiya akuya da ɗan akuya dukkansu suna ji suna gani su ma bayi ne na Allah amma haka za mu kama su mu je mu danna musu wuka muna farin ciki muna murna wai mi za mu yi za mu tuna musu haka Allah ya hore su ba yadda za su yi ba yadda suka iya ba su iya kwatar kansu daga mu za mu kama su mu yanka su mu cina masu kullum je a batar inda ake yanka dabobi kullum ga ɗari nawa ake yankawa duka waɗannan ɗan adam yake amfani da su halittar wani ce da rai kamar kai ka kama shi ka yanka ka zo ka ci naman kana ta wannan naman yayi daɗi hankalin ka kwance ya kace ka kaiwa da an halitta a kama ka a yanka a ce ya kaga akwai matsala ko akwai matsala to duka wannan Allah da yake gaya mana wa anzalakum min al-an'ami azwaj muka halatta muku daga nau'in dabobi wato namiji da mace samaniya ta azwaj kenan nau'i guda takwas kenan aure guda hudu Allah ya ce ya kalkukum fi butuni ummahatikum mun halice ku ne bayan halitta annabi adam kowa an halice shi ne a cikin cikin ma'aifiyarsa ana halitta dan adam ne a ina a inda aka ajiye shi cikin cikin ma'aifiya yana karkashin waɗansu duhai guda uku Allah ta mun halice ku a cikin cikin ma'aifiya harkar min ba da harkin halitta bayan halitta fi zulumatis salat a cikin duhu guda uku kaga Allah sai da ya gawa dan adam yana rayuwa ne a marhala farko ko marhala ta biyu a cikin cikin ma'aifiyar shi a cikin wasu duhu guda uku kuma halittar take ba lokaci guda ba mataki-mataki halkan min ba da halkin halittar farko an ciro wani ɗigon ruwa ne daga ɓangaren mahaifinka da ɓangaren mahaifiya aka dunkule guri guda kana cikin wani yanayin allah maɗaukakin sarki ya juya ka ka koma wani jini wanda yake haɗaɗɗe ko mai kauri daskararre a cikin kwana arba'in na farko kana ɗigon mani kwana arba'in na biyu kana wani jini da ya daskare a kai kwana arba'in na uku shine kwana ɗari da ashirin a lokacin nan ne ka zamanto tsoka aka sanyawa tsokan jijiya da gabobi da nama da fata aka kama la'ika aka ce ya busa maka rai ya busa maka rai kuma aka ce ya rubuta waɗansu abubuwa guda hudu cin lokacin aka rubuta maka idan ka zo duniya za ka yi kwana kaza da sati kaza da wata kaza da shekara kaza za ka samu ka mallaki kuɗi daga kaza zuwa kaza duk wani abu da arzikinka da abin da zaka ci da abin da zaka sha da abin da zaka fura magada a lokacin aka rubuta ban mai ƙara maka a ƙarshe ma dai aka rubuta kai zaka rayu dan wuta ko dan aljanna Allah madaukakin sarki ya samu cika da imani to duk wayannan halittar an yi ne kana ina fi zulumatis salat kana cikin duhu uku dan adam yana cikin duhu na ciki an hada shi a cikin mahaifiyar shi a cikin mahaifiyar masu aka koma aka yi shi a cikin yana a cikin ma'aifa a cikin mahaifiyar masu aka samu wani sange-sange ko wani abin da kamar sange wata raga-raga ta aka sa ka a ciki saboda lokacin da za a aiho ka duniya sai ka fito a cikin wannan ragar ita ma'aifa tana ciki to don haka allah maɗaukakin sarki ya ce mun yi wannan halittar taka ne a cikin duhu guda uku zalikum Allahu rabbukum wanda yake wannan shi kadai ne Allah ubangijinku da haka shi kadai idan ka tashi bauta zaka wa baka bauta wani tare da shi lahul mulk kuma dukkan mulkin samai da kasa yana hannun shi la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanta a masa bauta ta gaskiya sai shi kadai Allah ya ce fa anna tasrafun ya akai kuke juyar da ibada kuma zuwa ga wani halitta wanda ba shi ba sai Allah ta'ala ya ce in takfuru fa inna Allaha ghaniyun 'ankum ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون Ubangiji ta yana bada labari a karan kanshi da kanshi don a fahimci wari ne Allah kuma a san shi Allah shi ne ya wadatu da kowa daga cikin halittunsa Allah bai da bukata a gurin kowa shi yasa annabi Musa alaihi salam yace in takaburu antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ganiyyun hamid haka yace a bani Isra'il da za ku kafirce ma Allah ku bani Isra'il da duk waɗanda suke ban kasa to wallahi Allah ya wadatu daga bautar ku kuma Allah abin yabo ne ko da ba gode mishi ba haka yazo cikin hadisul qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana Allah ta'ala yana cewa ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirukum da za a ce mutanen farkonku da mutanen ƙarshe wa insakum wa jinnakum da aljannin cikin ku da mutane gaba daya kanu ala afata da qalbi rajulun minkum kowanne ya zamanto zuciyar shi tana tsananin kafirci kaman kafircin mutum ɗaya daga cikin ku ma da kasa zalika min mulki shi amma ku rage ma Allah komai a cikin mulki shi ba dan shi Allah mulki shi ba sai an jefa mai kuri'a ba ba sai an yi aliyarsu ba ba sai ka zama da shi Allah da yake zama Allah daman Allah ne tun gabanin ka har bayan kamar Allah ne to shine Allah ce in takfuru idan kuka kafircewa Allah kuka ki imani da Allah kuka ki biyayya ga manzannin Allah fa inna Allah ganiyyun ankum shi Allah mawadaci ne daga ku wallahi idan baka bauta ma Allah baka wa kowa asara ba baka rage Allah daga cikin mulkin da yake da shi ba ko da ya kimta wa ido dan ka kibin Allah wallahi baka wa Allah asara ba kanka kawa ina asantu asantu li anfusikum kowa ya kyautata Allah ya ce ya kyautata wa kanshi ne domin sakamakon kyautatawa shine zai amfana da shi waina satin falaha idan kuma mutum ya mummuna ya munana rayuwar shi ya munana ibadarsa Allah ya ce nan ma sakamakon kanshi zai dawo shi yasa Allah ya ce in takfuru fa inna Allah ganiyun anku dukkan ku da za ku kafirce ma Allah Allah ya wadaci daga ku bai yi asara ba yanzu idan kai laifi sai aka ji aka aka maka shari'a a diskus sai aka ji aka rihika kawa juza asara ne shi da yanke maka hukunci ka je gidan kaso sai ya zo ya kasa barci saboda ya tura ka gidan kaso da laifinka ai ba ruwan shi daɗi ma yake ji shi ya yi aikin shi kawai haka nan kuma gwamnatin da kake karkashinta da ta'aza doka ka bin dokar ka taka doka ka je aka yanke ma hukunci aka tura ka gidan yari ka mata asara ne ba ka mata asara ba akwai wasu suna yawo akan titi kai kana can a boye in aiki na kake irin aikin naka akwai wasu wanda suna can suna yi shi yasa Allah ce in takfuru fa inna Allah ganiyyun ankum da zan bin Allah kowa ya kafircewa Allah to Allah ya wadace daga mu gaba ɗaya mu wala yarda li ibadihi al-kufr Allah ya ce bai yarda ba ko kuma baya amincewa kafirci ga bayinsa Allah baya son bawan shi ya kafirce masa wa in tashkuru idan kuka godewa Allah kuka yarda da ni'imar da Allah ya muku ta musulunci kuka bi musulunci sau da kafa to Allah madaukakin sarki ce yarda lakum kuma zai amince da wannan aqida taku zai yarda wannan ibada taku ya baku lada ya kai ku aljanna amma sai dai ku san wani abu Allah yace wala taziru waziratun wuzra ukra Allah bai daukar laifin wani mai rai ya dora wani karan da ya sha kwai akan shi suke karewa ba za ka zo ka saba ma Allah ba ranar tashin alkiyama kuma akai wani wuta kai akai ka aljanna a kamar yadda an kafa Allah Allah madaukakin sarki zai maka hisabi kyautawa ya kai ka aljanna ba za a masanya ka da wani baka ba Allah kuma a kai ka wuta Allah ce wala taziru waziratun wuzra ukra ba wani mai rai da zai iya daukar laifin wani mai rai a ranar tashin alkiyama kowa za a mishi hisabi da abin da ya aikata ne Allah ya ce summa ila rabbikum marji'ukum ku sani kowa makomashi tana ga ubangijinsa ila rabbikum marji'ukum ga ubangijinku za a mayar da ku saboda tashin alkiyama ba wanda yake zuwa da kanshi kowa kai shi ake kamar yadda ranar duniya idan kaga mutum a kabari kai shi akai har yau ba a samu wani ba ko wata wanda ga duniya ta ishe shi kawai ya sayo likafani ya je ya gina rami da kanshi ko yasa aka gina mishi ya ce to jama'a salamu alaikum mu da mun yi salama da ku mun zo nan ya shiga kawai ya kwanta ya ce ku rihi ne akwai duk wanda ya gani a makabarta wallahi kai shi akai to haka ranar tashin alkiyama za a dawo da mu ne zuwa ga Allah ba mu ne za mu kai kanmu ba yace summa ila rabbikum marji'ukum makomarku dai ga ubangijinku ne take canza a mayar da ku sanar fa yana biyu kun bewa kuntun ta'amalun Allah da kai shi zai baiwa kowa labari ɗaya bayan ɗaya dangane da abin da mutum ya aka ta a nan duniya innahu shi ubangiji tabaraka wa ta'ala alimun bi zati sudur masani ne da abin da mutum ya boye a cikin zuciyar shi ma balle abin da ka aikata a rayuwa balle abin da ka aikata ko ka faɗa ko ka rubuta ko ka aika Allah masani ne da abin da ka sa a cikin zuciyarka baka gaya wa kowa ba shi Allah ya san abin ya san abin sama da kai da ka saka abin a cikin zuciyarka tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu wa ja'ala lillahi andada وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إذا الله تعالى yake ba mu labari da daga cikin halin dan adam a lokacin da ya shiga wani halin kakaraka yi sai ya koma zuwa ga Allah sai ya rika roƙon Allah amma idan Allah ya yi mishi wannan damuwar sai ya koma kuma ya rikawa Allah shirka yanzu kuna cikin mota direba yana gudu a 140 za ka yi katari taya ta fushe ko kowa zai koma gawa za a ce direba direba direba kowa zai rika Allah Allah ko amma Allah ya kiyaye ku sai aka yi katari mota ba ta faɗi ba ta ka wani direban gwani ne in ba dan ya iya ba da ya za ka birki da ta faru da mu kaga a lokacin da matsalar ta zo an koma zuwa gaba amma idan Allah ya yaye wannan damuwar sai ga an koma kuma ana shirka ga Allah akan abin da Allah kaɗai ke yi wannan kariyar a lokacin Allah kaɗai ke yi ba da shi yasa kowa Allah yake komawa ba mai kiran baban shi ba mai kiran mamman shi ba mai kiran ɗan shi ba mai kiran matar shi matar ba ta kiran mai gida mai gida saboda an shiga wani hali Allah Allah za ta rika cewa haka in mutum shiga halin rashin lafiya za ga ba wanda yake kira sai Allah yana nisi wayo Allah kai Allah ma sai kwacewa kowa ya mai da nashi ne shi kadai yana wayo Allah na wayo Allah na wai Allah ma nashi ne shi kadai saboda tsabar ya shiga cikin wahala eh Allah ma nashi kadai ne amma idan ya samu lafiyawa sai ga kuma yana ma Allah shirka ya mance da lokacin da ya samu kanshi Allah ma sai da ya kwacewa kowa ya mai da nashi ne wannan dabi'a ce ta dan adam musamman wanda yake mushriki wanda ba shi da tauhidi to shine Allah yake zana mana irin wannan halayya ta dan adam yake cewa ya za masal insan durul lokacin da dan adam muka samar mishi da wata matsuwa ko wata cuta ko wani talauci ko wata wahala mutum da za a gaishe na cikin talaucin shi baya wa Allah shirka bakin shi kawai zai yayi addu'a ya roki Allah amma idan Allah ya bashi arziki sai ya gaina tunan to shi ne wannan arzikin hu bai zama sai mutum ya tayi tsaye sai ka gaishe a gurin malaman tsubu ko da bokaye saboda yanzu mai kudi ne shi wai kudin bai yi zama sai ya tayi tsaye saboda garin da in muka tashi ba tsaye ba ka kai labari ba ya mace da lokacin da ba shi da shi ya aka yi kai labari a yi samu ko ga mutum yana neman sarauta ta gargajiya ko kuma ta zamani ta siyasa ko kuma yana neman wata kujera ta aiki a lokacin da yake neman wannan kujera dan ba shi da kudin da zai je gurin boka da malami lokacin da Allah kadai zai rika roƙo Allah ya bashi Allah da yake taimake mu mu samu Allah ka bamu lokacin da ya samu wannan matsayin sai ya rika tunanin wannan kujerar tashi ba za ta zauna ba a haka sai ya tashi tsaye ai kun gane an tashi tsaye ko inda mutum zai ta addu'a ne ai ba shi tashi tsaye ba ai ibada ce addu'a addu'a wal ibada wannan kulumbosin da ake zo ana yi shine malam bashi yake cewa tashi tsaye a ce wallahi sai kai da gaske ai wannan kujerar zaka ai wani ma da ya samu wannan matsayin ai da bai tashi tsaye ba ai hauka tashi aka yi in wanda bai sallah ba sai ce sai bare haka ne sai ga shi yana neman to ina malamin da iya aiki da can lokacin da ya samu wannan matsayin bai je gudun malamin da iya aiki ba saboda ko kudin aikin bai da shi Allah kadai ya roƙa kuma ya bashi amma zai ke ganin ya roƙi Allah kadai bai isa ya tsaye da mushi wannan abu sai ya riya gama Allah da wani abu sai ya ji an yi sulkulle sai an yi dabaru sai an yi tsari sai an yi sirce sirce sai an yi tsubu duka wannan halin da dan adam Allah madaukakin sarki yake ba mu da an jarrabe shi da wani talauci ko rashin lahiya ko babu ko wani abin da yake bukata ba shi da shi to lokacin za a ga da arabu Allah kaɗai yake roƙo bai roƙon kowa sai Allah bai hada Allah da wani a lokacin muniba ilahi kuma yana mai mai wuya zuwa ga Allah ya san Allah ne kaɗai zai rika zai yi mishi wannan abu amma sun mai za ka wala hu ni'matan idan muka canza mishi wannan rashin muka bashi da bayan da kaza muka bashi kazan yazo nasiya ma kare da wuri a lokacin kuma sai manta da dawa ya roƙa ya bashi yanzu wajen tattalin abin da kula da shi a nan kuma zai je ma Allah shirka sai ga ana ta yanke yanke da ko kaza ba yanke yanzu yana da hali yanke yanke raguna yanke saboda wai arzikin da Allah ya bashi ko ya tsaya mulkin da Allah ya bashi ko ya tsaya yanzu na siya ma kare da wale sai mance da da waye roka wa yake roka a da hayi samu wani abu mun kabla tun gaban samu abu waje ala lillahi addadan sai yazo ya sanya ma Allah kishiya kuma a wannan wai ni'imar ta tsaya bai wanda Allah ya mishi yake so wai ta dade yayi ta zarce ne a lokacin nan ne za ga ya koma har ana shirka da Allah zuwa gare shi ai wallahi baka gane wannan sai ka je gurin yan siyasa lokacin da suke neman kujera ko kuma ta samu komai suke da su kawai sun dai su dawo akan kujerar su yan demokradiya Allah ya sauke to kaga wannan Allah ya ce duk irin waɗannan tafarkin ana bin shi ne a sanyawa Allah kishiya da yudulla an sabili dan a ɓace daga tafarkin Allah Allah ya ce duk waɗanda suke da wannan akida Allah ya ce a gaya musu kulta matta bi kufrika qalilan ka dan ji dadi da kafircin ka da kake wa Allah dan kadan bayan ya baka ni'ima kake kafirta mishi to ka more da wannan kafircin amma innaka min ashabin nar kai kana daga cikin wayanda Allah yawa alƙawarin mazauna a gidan wuta abin nufi a nan gurin duk wanda Allah ya masa baiwa to idan ya tashi neman taimako halaye ya koma zuwa ga Allah duk wata hanyar da ba ta Allah ba to karka bi ko menene kake nema in Allah ya baka to hallo dawamar abin tare da kai shi ne ka koma dai zuwa ga Allah domin shi yake ba da kariya in ya kare ka kakaru wallahi idan Allah madaukakin sarki ya fita sha'anin ka to ka shiga uku ko bai sai zo maka tashi hankali da barazana amma idan Allah ya tsare ka ya baki kariya duk wani wanda zai maka barazana aikin banza yake kariya Allah ya ce kariya Allah ya kare mu gaba daya sai Allah ta'ala ya ce amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun ubangiji ta'ala yake misalin mutane guda biyu amman huwa qanitun yanzu mutumin da ya kasance mai yawa Allah da'a da abin da Allah ya ce yana yi kuma ana allaili sajidan wa qa'iman a cikin dare zaka same shi yana ma Allah tsayuwa da sujira ma'ana yana kiyamar laili kuma waɗannan ibada da yake hadar da akira yana tsoron abin da zai biyo bayan rayuwar shi ne saboda ranar lahira yake tsoro shi yasa yake wa Allah da'a kun cikin dare yake sallar dare wayar rahmatu rabbihi kuma yana kaunar Allah madaukakin sarki ya mai rahama ya shigar da shi aljanna yanzu wannan zai zama da wanda yake shi kuma mai mutunce ma Allah ba za su zama ɗaya ba a wajen Allah duk wanda yake sallar dare bai zama ɗaya da wanda baya sallar dare ko da dukkan su masu imani ne wani sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wa manzon Allah hidima ya wa annabi Muhammad ayyuka saboda so yake ya samu bukatar shi a wajen Allah manzo Allah ya ji daɗi ya ce kai ka tambayi duk abin da kake so yau kana da garanti sai ce to ya rasulullah ni abin da nake so shine ka roƙa mana Allah in yi makwabtaka da kai a gidan aljanna in gani a aljanna kuma hallau ni makwabcinka ne a aljannar ma ka san sahabban manzo Allah suna san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin wani zawayi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi akwai abin da yake dama shi a rayuwa annabi ya ce mishi mire ne ya ce a ran duniya muna ganin ka idan mun tashi bukatar ka sai mu zo mu ganka sai mu ji daɗi abin da yake bata mana rai duk inji duniya ba ta da daɗi ina tunawa idan muka je lahira in na shiga aljanna kai kana aljanna to kai aljanna taka babba ce ni tawa karama ce ina zan ganka wai shi tashi hankali ce ba wa shiga aljanna ba a aljanna ma a ce bai ganin manzo Allah shi wannan babbar damuwa ce annabi ya ce mishi ai almar'u ma'a man habba yawmal qiyama mutum ai yana tare da wanda yake so a ranar tashin alkiyama in dai kana son mutum to ka san wanda kake so don wa'in kaso dan wuta to fata da kake da shi idan kaso mutanen kirki masu aikin zuwa aljanna to kana tare da su aljanna na tashin alkiyama kaga shi damuwar shi a ce gashi aljanna ma in bai ganin manzon Allah aljanna dadin ya rage annabi ya ce mishi almaru ma ma habba yawmal qiyama annabi ya ce duk mutum yana tare da wanda yake so a tashin alkiyama zaka gani zaka zama kusa da ni to haka wannan bawan Allah wanda muka fara kissa shi to da haka yan uwa wallahi mu shiga cikin taitaye mu wannan sahabin yace annabi sallallahu alaihi wasallam ni so nake kawai a lahira in zamanto ina makotaka da kai a gidan aljanna annabi yace mishi awa gairi zalik to banda wannan ba wata bukatar sai ta ita kadai ce bukatar shi kaga mu yanzu ne sai mu ce da kudi miliyoyi go wannan rayuwar ta yanzu ba ta dadi sai da kudi maza da mata manya da yara yanzu kowa kudi yake so shine maganin matsala ko duk wanda ya dame ka yanzu ba shi kuɗi ka huta ko yaro karimi wallahi in ya dame ka ba shi kuɗi yanzu aka karasa inda yi ya tsaye ya kashe ya rabu da ke haka babban mutum in ya matsa ma ba shi kuɗi yanzu aka ya canza yana ta aina an babu gane bane ake mutum kirki ne gaba da ka ba shi kuɗi to yanzu sai mu ce a ƙara da kuɗi ko shi ta ba ya da wata bukata illa kawai ya samu kautaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna sai annabi ya ce mishi to lalle ko wannan bukatar taka tana da jan aiki ne sai in kana so ta biya sai ka kawo mini gudunmuwa da sallar dare sai ka taya ni yawan sujada da daddare kenan manzon Allah yana da incin idan ya roki Allah Allah ya bashi abu amma ka samu makautaka da manzon Allah a gidan aljanna sai ka yawaita sallar dare to da ka mu dage mu yi sallar dare musamman a cikin irin wannan lokacin na watan Ramadan duk sallar dare ɗabi'a ce ta mutanen kirki ɗabi'a ce ta al'awabin masu koma zuwa ga Allah idan kana so ka tashi ka wuni a cikin farin ciki yi sallar dare wala in ka tashi ko ba ki da ko sisi sai ki je kawai kin wuni ran nan cikin salim alo hankali ki kwance amma in kika zo kika fara danna barci kina nasari har gari yawa ba sallar dare sai ki tashi cikin damuwa ki rasa ma me yake da miki ki tsani kanki to na daga cikin abin da yake dauka darajar dan adam zuwa ga ubangiji sallar dare kisa Allah ya bada misali yace amman huwa qanitun ana allali sajida wa qa'iman mutumin da yake wa Allah da'a cikin dare yana sujada yana tsayuwa yana sallah kuma yana jin tsoron lahira yana kwadayin rahmar Allah wannan mutum zai iya zama daidai da wanda bai haka ba ba zai taba zama daidai ba a wajen Allah duk wanda ya fika sallar dare ya fika matsayi a wajen Allah kowa yake da haka mu dage mu rika sallar dare Allah ya ce kul ga gaya musu hal yasa walladina ya'lamun zai zama daya da dukkan mutumin da yake ya san Allah ya san addinin shi kuma yana bautar Allah kamar yadda Allah ya ce walladina la ya'lamun da wanda yake shi bai ma san Allah ba dubu ne kawai yake shi bai ma san Allah da manzon Allah ba shi ne kawai rayuwa yake bai ma san dan me yake yi shi ba bai san ina daga ina yake ba ina za shi bai zama daidai da mutumin da yake ya san Allah ya san dokokin da Allah madaukakin sarki ya dora masa kuma yana kokarin kamanta ba su zama daya da wanda shi ba ruwan shi kun san wata a duniya kawai ta ba ruwanta a ta a koshi shine harka in dai ta cika cikin ta hankalinta kwance ba ta tunanin akwai wani kwanci da ke gaba shine kwanci cikin kabari ba ta tunanin akwai ranar da Allah zai tashe mu gaban shi ya mana tambaya ɗaya bayan ɗaya a rayuwarmu ba ta tunanin akwai ranar hisabi ba ta tunanin akwai tsallaka sirari babu tunanin cewa akwai wata rana wanda ɗayan biyu ne ko wuta ko aljanna duk wanda yake da wannan zaka same shi jahilci ya mamaye kwallo shi amma duk mutumin da yake da ilimi ya san Allah to kowane lokaci abin da yake jira shine ya san zai koma zuwa ga ubangiji shi idan ya tashi gaban Allah Allah zai mai tambaya kuma zai bada amsa kuma akwai hisabi shi yasa Allah yake ce mutanen duniya ba za su zama ɗaya ba hal yadda wallazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun shin zai zamanto ɗaya ne da wanda suka san Allah suke kiyaye dokokin Allah suke bin umarnin Allah da umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina la ya'lamun da wanda suke jahilai ne din din din ba ruwansu da Allah ma balle manzon sa Allah ya ce innama yatazakkaru ulul albab ba kowa ke tunani akan wannan ba cewa wanda ya sani da wanda bai sani ba ba ɗaya bane wanda yake bin dokokin Allah da wanda bai bin dokokin Allah ba ɗaya bane sai waɗanda suke da kwakwalwa mai lahiya su ne ulul albab innama yatazakkaru ulul albab ba kowa ke tunanin wannan ba sai waɗanda suke ma'abota hankali Allah ka samu daga cikin masu hankali Allah madaukakin sarki ya shirya da mu tafarki madaidaici ya Allah muna roƙon ka ɗauka addinin musulunci da musulmi Allah ka samu cikin bayan da kake yantawa a wannan wata Allah ka gafarta mana zunubanmu ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi dukkan wanda yake da bukata a wajen Allah Allah muna roƙonka Allah ka biya mana wanda yake cikin damuwa Allah yayi masa ya Allah muna roƙonka ga kasar mu da Allah ka zama da ita lafiya da sauran kasashen musulmi Allah ka tabbata yan uwan Falastina da suke cikin kasar Falastinu ya Allah muna roƙonka duk inda musulmi suke Allah ka kai musu dauki Allah muna roƙonka sauka mu da